الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الحديث ɗaya ga watan Rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ɗaya za mu tashi darasi na ɗari da biyu a cikin wannan littafi mai albarka al'adabul mufrad inda za mu tashi babi na ɗari biyar da uku hadisi na dubu ɗaya da tamanin da biyar bala yake babun kaifa listiza babu da yake magana akan yaya ake neman izini قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثني يحيى بن ادم عن الحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فإن عمر يعني تزني جوش غفور النبي عليه الصلاة والسلام فقال السلام على رسول الله sai ce amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ayyuhul umar ku duba yanayin sallama assalamu ala rasulillah assalamu alaikum sai dai fara annabi sallama sannan sai yi jami ayyuhul umar umar ya shigo ya tambaya to wannan yanayin sallama malamin suka ce ya halatta kaji gurin sarki ko jagora dan kayi sallama sannan kayi ta gaba ɗaya ba komai babu man kala man za babu da yake magana akan wanda yake waye man za ai man haza wane ne nan fakala ala shi kuma sai yake ni ne kamar da wasu suke قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول ناجي جابر عبد الله ينافع أتيت النبي صلى الله عليه وسلم fi dainin kana ala adi na je gura annabi alaihi salatu wassalam saboda wani baki da ya kasance ana bin mahaifina in ba kuma mutum ba abdullahi bin haram mahaifin jabir dan abdullahi wato a yakin da aka yi masa hada wanda aka hada shi da wa amrudin jamo a kabari daya in za ku iya tunawa in ka karanta rijal wani ta haula rasul za ka ga ya kawo kisansu to saboda haka ya bar masa baki bayan wannan ƴan matan da yake da su kuma ana bin ta bai to shine je ga Annabi alaihi salatu wassalam Annabi alaihi salatu wassalam yace ni bar muku yace wata wani dalilo ne kawai yace to mu je gurin gaskiya ji Annabi alaihi salatu wassalam yace waye gurin ya ga yana motsi har da ruwa yake to ina ma ka tambaye mana Annabi me yake saboda an ji yana faɗa wani abu kawai ba san ba san me yake ba wannan dalilin yake a rika kiran mutane kowa ana biyan sa da dalilin aka gama biyan kowa da wannan dabinan bai motsa ba abin nufin bai ragu ba sannan kuma raguwar aka ba mun suka ci gaba da amfani da saboda albarkar addu'a annabi alaihi salatu wassalam yace badaqatu badaqatu baba sai na kwankwata kofa fa kana sai yace manza wayi da fa kuntu ana sai na ce ni ne ala ana ana ka annahu kariyahu sai annabi ya rika mai mace kalmaina ana ana ni ne ni ne to kaga kamar annabi ko yana kyaman kalma ka ce kai ne wani in dai ba gidanka ba gidanka ne in ka je ka buga aka ce wai zaka iya cewa ni ne shi ma kuma ka ce wani ne yayi amma duk gidan da kaje in dai ba gidanka ba kai gidanka ba idan ka je ka fada musamman a yanayin da ake ciki ai zaka fitar da su daga yaku ni ne kawai wata kila ba ka ba za ta fita sosai ba amma ni ne wani shi kenan ko mai gidan ne kace mai gidan da yayi tunda ne kai dai da mai ce ba ka so ka je to mai gidan ne yawa shi da yi kaiwa ba su gane waye ba suna gane ko ba a gama zanzuwa ba ne kaga sai ko ni yara su ne mu haka zai je ware simple saboda tsora su muke a kai cewa duk wanda ya ce ba waye ka ci kaiwa to saboda haka kai ma ka zo kace kai ni ne zai ce kai ba yayi daidai ba ko mai yayi da zama da haka wannan gini to kaga annabi ya ki abu haka kaga dangana ali ibn al-hasan ali ibn al-abidin kenan ko ko ji ibn al-husayn ne wancan قال حدثنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبي قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبي أبو جو يجوا مسلاتي وأبو موسى يقرأ أبو موسى الأشعري يرى تكرته يرى جيم ونن مكان تنبو فقال يتي من هذا النبي يتي وايد يوم كرته يا جو تلاوة فقلت سينتي أنا بريدة ni ne buraida ya ma'aikin Allah ju'iltu fidaka an sanya ni ne dan zama fansa gare ka fakala shi ce kada wa iya hada mi kibaran min mazamiri ali daud hakika an ba wannan shi abu musa lajari an ba shi dadin murya irin dadin muryar annabi daud alaihi salatu wassalam kaga annabi daud din yana tasbihi dinda shi ba qur'ani za ka ce yana ji abin yana tasbihi ko zikiri a zabura ai tasbihi ne a idan yana yi tsuntsaye ma saboda dadin muryarsa suna maimaitawa in ya faɗa ya ce subhanallah zuwa ce subhanallah yana da daɗin murya kwarai da gaske to shi ne a nan kuma wata fa'ida da malamai suke ƙara fitarwa suka ce idan kai karatun ka dan Allah wani daga baya ya zo ya ce ai na ji jiya kana karatu sai ka ji daɗi ba a kiran wannan riya domin shi ma cewa yi da na san kana ji na la habbantu laka tahdiran da na kuma ƙara rera ya ma'aikin Allah to kaga tunda bai ji ba sai daga bayan an yi to da sauki shi za ka raba abin gida biyu ko uku aikin da ka fara shi zalla ba dan Allah ba da aikin da ka fara shi ba dan Allah ba daga baya koma dan Allah da aikin da ka fara shi dan Allah kuma ya ta shiga sai kuma na hudu wanda ka yi shi dan Allah zalla shi wannan bai da matsala amma su matsalar guda uku na ake fata wanda ka fara zalla zalla ce yi da dama gaba daya ba dan Allah ba kaga dama ba lada amma wannan da ya fara sallar yana cikin ya baka abi kawai sai sai ga sirkin da wanda yake neman ɗansa ya shigo sai ya gyara sallar kaga yanzu malai suka ce za a kalli yanayin abu inda ya da shiga idan abu ne farko yana da alaka da karshe duk ta rushe misali a raka'a farko raka'a hudu za ka yi kayi raka'a da biyu a dauku matsalar ta faru raka'a ta farko ai tana alaka da ta karshe to sallah ta rushe gaba daya amma idan duk biyu yake ya yi biyu da raka a biyu ya sallama ya kuma biyu ya sallama yana miƙewa ta ta biyar zai yi shi riyar da biyar to iya wannan ta shiga kun fahimta da kyau ko yawwa abin da za a kalla shi ne kawai farko na da alaka da ƙarshe idan farko yana da alaka da ƙarshe ɗin ya ta shiga al'amari ya lalace kamar wanda yana sallar sai ya ji motsi ya ɗauka wani ne ya shigo ya gyara sallar sai da yi da ya gaba wanda ya zo kusa da jira jira sai ga akuya ce ta shigo masallacin ka ga yayi akuya sallah to ka ga wannan ai musiba ce ba karamin musiba ba shi yasa kamar yadda nake ga a wasu jiya muna karatu cewa babu nan jami'ul ulum wal hikam da yazo bayani akan niyya ko yana da kyau dalibin ilimi kar kai wata biri wannan babu ka kuma karanta ka ji ibnu rajab yadda yake bayani akan niyya saboda kamar yadda Sufyan sauri yake faɗa ba ma alisti shay'an ashadd min niyya ba abin da ya wahal da shi yake irin niyya haka Abu Hanifa ma ya faɗa niyya mutum ya yi zuciya wajen ya abu dan Allah sai kai da gaske wallahi to saboda haka saboda shi dan hanyar da ya ka bu kwarewa ta nan yake biyo ba dan ya rusa ta kawai Allah ya kiyaye babu idan ta azana fasila udkhul bi salam babu da yake magana akan idan mutum ya nemi izini sai aka ce to shigo da sallama da yazo ya nemi izini sai aka ce shigo da sallama na ana haddana malik bin isma'il قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر بن الفراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر فاستأذن على أهل بيته yace na kasance tare da Abdullahi dan Umar sai zo sai ne izini zai shigo wato gidan wannan mutanen gidan fakila sai aka ce udu kun salam ka shigo da sallama ba ba hanyar kula alaihi sai ki shiga saboda kun san dalili ai yana ganin wannan kalma ce da za a ga yan aljanna ne yasa za ku rika wasa da aya Allah ya yi rukulu wa bi salami ko haka za a ce saboda haka me yasa za a faɗi wannan sai ki shiga kawai saboda san sai ne irin na ibnu Umar ne mutum babu nazar fi dur babu da yake magana akan leka gidajen mutane mutum ya bada leka haka abu ta ga wani aiki ya leka ya ce salamu alaikum wani sai ya leka قال حدثنا ايوب بن سليمان قال حدثني ابو بكر بن ابي اويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل البصر فلا اذن duk wanda ya buɗe gidan sai ba da leƙa gidan mutane to ba za a ba shi izini ba ko kana da gajiya ba yanzu ba gaskiya a je a gaya mar ba za ka fito ba ko kuma in ka ga dama ka so ba za ka fito ka ce ba haka ake yi ba sai ka fara neman izini misali wata kila wanda ya rudin kai za ka karu ne kar a ce kar a je a gore shi gaba daya an bayyana da yanku yawwa wannan shi ayyub ibn sulaiman din nan ibn jilal sai ma shi malaman rijalu suna cewa la ba da bi amma abu dawud ya ce fika ne ba kwarai da gaske domin yana da hadisai sosai duk da gani bai ne ya rasa a kan farko farkon karni na uku shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu a yi shi ne a yi wacce da na gaya ba ba ayyub ibn sulaiman shi ya ba da matsala قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن مسلم بن نذير قال استاذن رجل على حذيفه wani mutum ya zo neman izini ya shiga gurin Huzaifa ibn al-Yaman fatala'a sai ba da zai kawo wa kare yaji a dukun in shigo kala jeje kala Huzaifa Huzaifa yace amma an duka fa kaddar alai to wannan kuma na nawa kuma ko waya ce da kujuru Allah ya lalace ka yake to na kuma to so da haka ka ga nan amma wato amma ai duka bakan da kanta amma ai duka yace idaninka ai da kana ce ta riga ta shiga idan ka ya gama shigowa to na nawa kuma wanda izini za ka nema kuma bayan ka gama shigowa dama ba idan ake ba wa amma istaka wa amma istaka malam da dukul amma mazaunan ka wata shigo ba ku gane magana ku idan ka ya shigo amma mazaunan ka wata shigo ba inda sai ka shiga gaba daya za a ce ka shigo duka an fahimta da kyau ku yawwa abin nufin kan ne ya fara shiga kawai idan ne ya shigo amma jikinsa bai shiga ba وكان رجل استأذن استأذن على أمي wani mutum ya ce in zan je gurin mahaifiyata ma sai na nemi izini kare ya ce in lam tasta'zin ra'aita ma ta ya so uka in baka neman izini wajen za ka shiga kaza abin da zai fata ma rai mun faɗi wannan sati biyu da ya wuce baya in ka je canja a wani yanayi da ba ta so a gani ba misali ta fito daga wanka ko abin da ya kama da wannan to shi za neman izinin yana da fa'ida قال حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثني يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك أن أعرابيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينه wani wato mazaunin karkara ya je gurin annabi alaihi salatu wasalam gidan annabi alaihi salatu wasalam fa alkama ainahu ay ja'ala al-ayna kallukumatan lil fami an gane ko wato sai dan wato rufe idan su yi leka gidan annabi alaihi salatu wassalam to ta ina leka wanda yi shi ne ce a sasatan ba ta kofa irin ta kula ko ta tsada ta jikin kofa ta nan ya leka ya zai za a leka ai ba abin gidan ya san kalli ko shi ya kama ainihu ya dan kalle gidansa ya leka ta wannan kofar ba ka da samun sai annabi alaihi salatu wasallam ya dauko wata kibiya kaga wannan hadisin shi ne amfanin karatu kun ga wai ga hadisin da muke gani a katiri da wuce baya ai sai ka hada turukul hadis sannan kake iya gane kuskuren hadisi ko daidan sa haka malaman hadisi kullum suke magana sai ka hada an gane ko to wannan shi ne to sai yake ne to kaga wannan shi zai bayani a can ai hakura za ku yi ci gaba da karatun nan inda ya tsaya mu tsaya to yawa saboda mun mun makara su ce na'am to saboda haka wannan shi ne kaga in ka in wani ya zo yana bayani yace ma annabi me wannan matsi mata ko kwarashi ko kibiya ya dauka ai ta ga hadisin dawa domin wani hadisin ya faɗa karara to shi ne abin da nake so in fito da shi ba zama samun au'udan mu'addadan kaji ba annabi ya dauko wani makami ko wani wato danda mai kaifi shine mu'addadan fa tawakkala arabi ya feta wannan mazaunin karkara da ya fara ainin arabi dan ya soke idan wannan mazaunin karkara fa da haɓa sai ya gudu domin annabi ya hango shi yana da kowa fa kale yace amma innaka law sabatta la faqatu aynaka aynaka yace da ka zauna da sai na fa zamani ne imam dawi ma ya kawo a cikin muskilin asar قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة أنا على بن دينار بعداه بن رباح با an gane ku yawwa an ce siga ne amma kuma a wato imamu ahmad ya rauna ne ya ce ba'ibi ne na to shi ne yake cewa an ammar bin sa'ad at-tudidi shi ne amma bin shi ma jika ne fadil amma bai haɗu da wa sai na umar ba kaga tun daga nan za a samu matsaloli ke tun da kayi ruwa da gurin ta kuma ban gaide ba kamar ni ne ce ka daure ya gaya misali wannan da zan ce dan biyu. kun fahimta ko ba da da za mu yi sinadi cewa wani da wani ba dole magana za a dauke ta wata iri yawa to wannan shi ne to sai yake cewa kale yake kale Umar bin Khattab kaji bai haɗu da Umar din nan ba kuma yace ya ga yamar radiyallahu anhu man mala ainihu min ka'ati baitin duk wanda ya shiga idan sa da wato wata sahabi wato wata ya koba ta gida to me zai faru sai yace kawai an yi wadana lahu kafin a bashi izini baka da saka yayi ba cikin al-fisku shine fita al-khuruj an da Abdullah ko shine yanzu kamar misali masalan da ke aluga ina irin yadda mangoro in ka ba yaro wani za ga mai wasa ya kamar malaji sai ya gama yin ruwa in ya gama yi ba ka ji kwallon fe to shine fisku yadda kwallon da za ga ya fito to shi yake jira al-fisku aluga to shi za ke cewa istilah kuma al-khuruj an da Abdullah fita da gayyo Allah ya yi gine ba su kanci kuma ko da kai salihi ne lokacin da kai wannan abin da zabo sunan ka fashi shi a lokacin sai ka dawo Allah ya kiyaye قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح يزيد بن شريح أن أبا حي المؤذن shine Shaddad ibn Hayy ibn Hibban ya kawo shi a cikin sika wannan din to ne baro hadatha ya zanta da shi cewa anna tauban wa la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadatha tauban bararran bawon nan na annabi alaihi salatu wasallam ya zanta da shi cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce la yahillu limri'in muslimin baya halatta ga mutum musulmi an yanzura ila jawfi baitin ya leka tsakiyar gidan mutane shi ne jaubu baitin ai ka aro baitin da ya rubu cikin gidan mutane ya leka musu gida a tayi ta ajira ce ya nemi izini shi za ku gona tabi'a ga iyaye in za a hausa ba sai a tura ko iyayen mu magabata sai a tura a ce za a hausa ba wannan shine daidai za a hausa ba domin kada hawa sama ka fara leka gidajen jama'a ko ko ba kai za ka hawa ba aiki za a yi ba sai ka sanar an gane ko bayin fa'ala faqad dakala wala yummu qauma sai ce bayin fa'ala idan kuwa a kan ta in ya riga ya yi to faqad dakala ya riga ya shige mutane gida ai sa sar afiman shine faqad dakala duk wanda yake ka ko ba da da ne miji wato ya shiga musu gida kawai wala ya ummu qauman sannan ba zai yi wa mutane limanci ba bai husu nafsahu bi da'wa yazo a ya rika cewa Allah ka bani kaza kin bari dan za ga wani yazo misali ai mabiyanci ma za ka idan mutanen da suka je gurin gaisuwa mutum ya je za ka kai sai ya addu'a misali ya ce falaki da razi in ka ce kula a'udhu bi rabbin nas malikin nas kai kake nema wa ranka bari ne mamaci ya karu da giya ko ba ka bari ba abin da kake war gwara ma ka faɗa da wasu kace Allah ya yabe masa ya ji kansa ya ba ku hakuri da juriya ya tallafi iyalansa ya kaza kun fahimta da kyau ko to to ne to wannan kuma wanda Hausa zai ba zai zo ya cewa Allah ya mun kaza dukkan iyalan mutane ba a sai ka hada da jama'a Allah madaukakin sarki ka hada za mana ka taimake mu kai kaza kai kaza wannan shine duk sai tafiya da irin su ne ai wanda za a ga kawai wanda abubuwa ne na al'ada aka karfafe su ake so a mai da su addini ta karfin ya to shine ma da yake ce mana a bai kusu nafsahu bida'a wajin bida'a wajin dunahu mutum ya keɓe kansa da addu'a ba tare da sauran jama'a ba a kayan sarifa an gane ko har sai ya fita wato har sai ya fita daga sallar ya gaba wala yusalli wa huwa hasin ta ku ji wannan kalmar duk da yawan ilimi wato yawanci malamai in za su yi bayani kawai suna cewa ba a sallah za su salli wa anta hakin hakin shine kana jin fitsari mutum yana jin fitsari haƙifun kuma yana jin bayan gida haƙif bil abdil ha haka da ni haƙifun la ta san wa anta haƙifun wala haƙif saboda haka haƙifun shine yana jin fitsari ya wani wanda rukoyi doro za a yi a rukoyi an gane ko to shi kuma haƙifun ne jin bayan gida hatta ya tafafa hatta ya sauƙaƙa saboda haka ya sauƙaƙa alamar murarsa kada abu abdullahi a sau ma yurwa ya zalba da hadal hadis wannan hadisin shine mafi inganci abin da wato aka rawaito a wannan babu sau wai ba hutu shi ma ya fi duk magana da ake misali ai kaga uwa da kani ne da abu aikimun yana cike misali idan ya san cewa wannan rihin ita ma za ta hana shi nutsuwa a sallah ai ka ga ai shi wato me yake cewa mukaddima ce ka gane ko mukaddimu li anfusikum ai rihi da fara zuwa to wan ma zai zo sani ne yake fara towa sannan wa ka fahimta da kyau ko yawa sai dan matsala ce da ta ba sa ka fahimce ni kuwa yawwa ai akwai yin da akwai yin da yazo aka matse shi ya tafi kenan amma akwai wanda in ya to to sai ko dai a yi shi ko kuma sallah dan lada ya danganta da mutum shi saboda haka ba za a ce kowanne riri ba amma idan riri zai hana shi nutsuwa a sallah to har da shi yau wannan shi na'am sai ina babu fadli man da kana bai tahu bi salam mane mutum babu da yake magana akan falalan wanda ya shiga gidansa da sallama ba mutum ya shiga gida ba zai sallama ba ai gidansa ne kuma da mutane ya shiga kawai ya ta wanda abubuwa ya tura kaza ya maike kaza saboda bai ciniki bai a kasuwa bayan ba daidai ba ne Allah cewa yanzu za ku shiga gidanku ma ba sallimu ala an futiku saboda ku yi wa kanku sallama wani kuma gani yake wa za a raina a gidansa to ana gidan da ya kamata ka samu nijadi da annajuwa ma irin gida gurin da ya kamata ka samu akwai ko wanda hamma wai baya baya a gaban ƴaƴan su kansa raina hamma dai dai ma sai a bar ka ba da kanka wallahi haba akan me قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سرقة بن خالد قال حدثنا أبو عبد عثمان بن عبد العاتكة ابن مواجه ابن عبد العاتكة هو يوا يا رسول الله تقريبا إلى أمسين بير نعم وفي نيكي سوى قال حدثني سليمان بن حبيب المعارضي shi kuma ya rasu a shekara ta ɗari da ashirin da shida. Allah hu sami a ba umama su dan gina a jilan kenan. Ya ji abu umama talbayi bin kare yake kare da ni da la'alai salam. Annabi kira da an gala tabbata a garin ya ce salatatu mutum uku kullum gamin ala Allah in aisha kufiya. Dukkan su Allah ya yi alkawarin in suka rayu Allah zai tsare su. Wa in ma da kan aljanna sannan ya mutu zai shiga aljanna. Na farko man da kana bai ta hu bisala bai shiga gidansa da sallama daya fa huwa qabilun ala Allah azza wa jalla shi ma yana cikin kariya Allah madaukakin sarki wa man kharaja ila al-masjid fa huwa qabilun ala Allah duk wanda ya tafi masallaci shi ma yana cikin kulawar Allah madaukakin sarki wa man kharaja fi sabilillahi fa huwa qabilun ala Allah haka wanda ya fita yaki da daukar kalmar Allah shi ma haka wane mutum hadisi ne mai kyau قال حدثنا محمد بن وقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول يا جابر يا جوا اذا دخلت اذا دخلت على اهلك فسلم عليهم idan za ka shiga gidanka wajen iyalanka kai musu sallama tahiyyatan min indillah gaisuwa ce daga Allah mubarakatan tayyiba mai albarka kuma da dada kala ma ra'aytu illa yujibuhu qawluhu yace ina ganin abin da ya janyo ya faɗi wannan faɗin faɗin Allah madaukakin sarki da yake cewa wani ga hayyitum fa hayyu bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha idan wato hayyitum za ku yi gaisuwa to ku yi gaisuwa da ko kuma an gaishe ku za ku mai da martani ko kuma yadda martani da bi ahsana minha aw rudduha da gaisuwar da duk wanda aka yi mutum mutum yake assalamu alaikum ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah shi ne ahsana min ha ne ce assalamu alaikum wa rahmatullah ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh shi ne ahsana min ha aur duwa ko kuma ka ce wa alaikum assalam assalamu alaikum kai ma wa alaikum assalam haka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah iya inda ya tsaya in ka kara ne shi ne ahsana min ha نعم باب إذا لم يذكر الله عند دخوله عند دخوله البيت يزيد فيه شيئا باب da yake magana akan idza lam yadhkur Allah idan mutum bai ambaci Allah ba inda dukhulihi albayt yayin da zai shiga gida ya ji su bihi shaytan to shaytan zai biyo shi su kwana tare kana ga zana khalifa ko da jago ne da kai ba za ka shiga kai sallama kana ga zana khalifa قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جاء نبتي ما دعني أن أثبت أغريك ينا سوى إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل idan mutum ya tashi shiga gidansa ya ambaci Allah inda dukulihi yayin shiga wa inda ta'ali da lokacin da zai ci abinci kare ke rana zai ki dan yace la mabi da lakum wala aga ba gurin kwana ba ku da gurin kwana ko ba ku da abincin dare kaga alkhairi ne ne yawa wai da da kala falan yadkurillah inda dukulihi idan mutum zai fita bai ambaci Allah yayin fita ba shi ma kala shedan zai je dan yaje ajrastumul mabita a ai kun samu gurin kwana kun riski gurin kwana wani lam yadkurillah inda da'ali in bai ambaci Allah ba yayin cin abinci ko kale shaidanu a jirattumul mabita wal qata ai kun samu gurin kwana kuma kun samu abincin dare abin nufi wannan kwanan da jin abinci yana da alaka da shigarka da fitarka bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah ko iyanan ka sai ka kore bismillah wa lajina wa bismillah wa lajina duka wayannan sune addu'o'in ka koya wa kanka koya iyalan ka koya ƴaƴanka sai a zauna lafiya duk abin da kaga annabi alaihi salatu wasallam ya koyar da shi yana da fawaid da yawa yanzu kaga tashin da ya wuce muna karatu da mata sai muka biya hadisin Abba bin Salama da annabi yake cewa sannillah wa kul min ma yalita ko yawa yawa to na hadisin da muka biya sai muke cewa kaga wai yanzu wai bature wai tura sun gano wai sun gano cewa idan mutum ya zo zai ci abinci ana buƙatar ya ci abincin da wannan fashion programs da yake da ya zanto ya kalla abincin sannan ya ji kanshinsa ya ji ɗanɗano kaga ya ji kanshi ya ji ɗanɗanonsa sannan ya ci da hannu saboda ya san me tatta din abinci wai idan yana yin wannan ko wai sai ya buko shi ina ci ai sun bakara sai shi ne da raka da sai kai kaga ya gulam sammin la kul bi yaminika wa kul mimma yalika tun jira annabi ya faɗa su sai yanzu wai aka gano kuma ka gwada ka gani yanzu yaran ka gida ko yaran ka in kana so abinci ya tafi yadda ya kamata idan aka zo ci ka ce duk wanda bai magana ba shine abokinka ko ba za ka ba shi komai ba shine abokinka ba magana sannan da abokan lokaci Allah za ka gan suna cinye ma kwano guda sai ya rabu an fi koshi amma ana ji ana kallon arewa to billahi da ji sun cinye su kunya ba su koshi ba ina gaya ma saboda haka tuntuni annabi ya ba ni shawara shi sa duk abin da annabi ya faɗa ko ka san shi ba ko baka sani ba tabbata aiki wai su sai yanzu suka gano suna buɗa wannan aka ce a kun makara yi duk da da hadisi kan magana cewa kaza da kaza da kaza duk da kun makara duk da annabi ya ce yanzu a ce ambaci Allah sannan ka ci gabanka sannan a sunan ai wato annabi yana da jawabi alkali sosai da sosai to shi abin da yake gaya mana nan babu la ma la yusta'zanu fihi babu da yake magana akan abin da ba za a nemi izinin sa ba shi ba ya nemi izini ba kala da sana Musa bin Isma'il kala na'am حدثنا أعين الخوارزمي wannan wato majhuli ne gaskiya zai ba wa hadisin matsala قال أتينا أنس بن مالك وهو قاعد في دهليزه يجي ياجي قرآن أنس بن مالك يرى زونة كم سورانسا دهلي سورو كنه لا بد أن أتوا دهليزية أيوة مكان تسورو أي دهلي وليس معه أحد ما هو ذلك فسلم عليه شاهدي يا أبو جنا يوم سلم وقال يجي أدخل أدخل يجيبه وقال أنا سيجي أدخل يقول hada makanun la yusta'zan fihi ahad ba wannan guri ne da ba a neman izinin kowa a nan ba karama ilaina da aman ba kalla ya kama da abinci muka ci fa ja'a bi usn bi usn nabid hudu wato sai zo mana da wani al'um shine wato dog an ga irin dogon kofin nan sai dogon kofi ne dogon bai shi ke cewa a wato uz sai ya zo mana da shi nabidil hulul da wani abin sha mai zaki bashari da ya sha wanda kana kuma ya shayar da mu kun ga zai inganta ba wanda za ka ce ya ci karo da wani abu sauran gidan mutum a gidan da ne mutum yanzu ya zo kama ka a zoro in ya tafi da za ka cire ba ba ko dan da ake cire bita ba yanzu in ka kira ka cire ta gwamnati ba ba za ta yi ma komai ba ko za ta yi ya zo da zo da haka wancan da ake jire wa mutane a jire biyu tsaye kaza ko wani abu da ya kama da wani to shi ne to shi saboda wannan ayin din majhuli ne ba san shi ba hadisin bai sa ba babu liste zan bi awani ke so to babu da yake magana akan shin da ne mu izini akan awani kantina kantinan kasuwa yanzu kantin kasuwa ya kasa in shigo gurin da ake sai da kayayyaki to bi da ake magana قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال كان ابن عمر لا يستعذن على بيت الزوج اي شيء اي duk wanda ya je kasuwa ya bude baya bukatar sai an ce shigo kawai shiga za ka fara duba duba karkari kai sallama salamu alaikum da ka shiga ka fara duba duk wanda ya je kasuwa dama ya bude ne don jama'a su shigo abin zai man zama an riko mutane kuke a gazuwa ta gani to shi ne yake cewa a قال ابن لا يستعجل على بيوت السوق قال حدثنا ابو حفص بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن انا قال كان ابن عمر يستعجل في ظلة البزاع عبد الله بن عمر يا كسنتي yana neman izini idan ya je inuwa wato majalisar yan gwanzu albasari yan gwanzu masu sai da ya duka da kayan gwanzu to wani yake gurin su yana neman izini ibn umar ai kun san na daban ne yawwa har kawai ma zai zaga an ya zo in wajen goma farko ta zo na zulhijja kun ga ai duka baya zuwa amma yawo yake kasuwa kasuwa yana sallama dan kawai ya samu lada da wani wannan ba ba kawai majalisar majalisar yan gwanzu eh abin da yake daidai a maganar shi ne ba dole bane sai ka nemi izini a gurin amma sallama an kai zaka samu lada shi ba ai kaga da yaje sallama ai ba neman izini kawai sallama yake kuma da ma an san shi da sallama su ma jago ai ba laifi bane in gani shagunan mutane kai musu sallama idan ka ji assalamu alaikum amma ba da jami'i shi ko ba wannan kawai ka shiga shi ne bambancin kuma ba cin karo dan gurin sai aka yi baya neman izini nan kuma aka ce yana sallama a majalisa eh la yasta'dinu ala buyutisu la yasta'dinu nan kuma ga ga cewa aka yi yasta'dinu fi rullatil bazar kau in yaje zai oke to na gane magana ta ko eh ayi ne akan kawai gidan wato wani abu na zanna daban amma ba wai dan dole bane hadisin farko ya fi fito da abin bibi na zance ka babu kaifa yasta'dinu ala al-furud babu da yake magana akan ya za a nemi izinin waɗanda ke al-furud sune wanda ba larabawa ba mutanen fasha mutanen adamawa bi su ba larabci suke ba shine al-furud din da anan wani adadin mutane yake nufi daga cikin ahlul zimma wanda su sun zo za gaba ga neman izini ba ta yin sallama kafin su nemi izini an gani ba ta fara sallama kafin neman izini tunda ba addinin su watakila bai koya musu haka ba ko ba su sani ba قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن ابي عبد الملك يقول ابو عبد الملك كان جسيا مجهولي فريقا سو نعم مولى ام مسكين ita kuma hala ce ta Umar bin Abdul Aziz wanda Yazid bin Muawiya ya aure ta lokacin da ya je Madina ita ce wannan baiwa Allah to um ummu ummu miskin bint Umar bin Asim bin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu qala arsalatni maulati ila Abi Hurairah yace wato barar gwaggona ta aika ni gurin abu huraira fa ja a mai ce ta wuce da ni falan ba kama bilbari yayi da yazo sai a kofa kana shi ce an da rayi na an da rayi kun ga wannan ba larabci ba ne shi ne ke cewa wannan an da rayi din yana da gun adukun in shigo kamar yadda ba wuce ke ruwa ce gafaran kuɗi ko a ce an huwan kudi kun fahimta irin wannan gafaran kudi ana yi mana ana ga a kauye ana yi ko yawa to kamar wannan shine an da rayi qalat an darun ga ga ne dai ba larabci bane gafaran kudi maraba ko Allah ya mana fa kana tace ya aba huraira innahu ya'tini az-zawru bada al'adama ya kai abu huraira masu ziyara abinda take nufi man ya zuru haminan nisa tana samun masu samar da ziyara cikin mata shine azzau bada al'adama bayan sallar isha Tuna ku iya tana hadisi ko na umla ko talatin adama ce a sallar isha kenan ko yawwa ita ke nufi suna zuwan maka bayan sallar isha ba ta haddasu mu tattauna mu tattauna tattauna da su kala fi ji ta haddasi malam tutin yace ina ba ki shawara da yau duk wanda zai zo ku tattauna da shi to ku yi tattaunawar kafin ki wuce rinki na kai fa idza awdanti fala hadita ba'da al-witr in kika wuce kan wanda ya kuma zuwa shi kai hira ne shi ya ce cewa wala rika ba da ko makaruri ne mutum ya zo shine ba da suka ce amma zancen da bai da fa'ida wanda yake da fa'ida babu laifi kar a zauna a hirar da ba ta da ma'ana amma mai bayi da babu ne to ka su yadda suke yi da su yayin sallar isha kowa zai tafi gida in ka iya cewa magabata inda za ka zaga karfe uku da ne za ka kowane gida an tashi Allah yake bautawa domin sun samu bacci da shi kowanne gida an tashi domin kamar kai ne cewa kamar mu ne yanzu takwas takwas da rabi kowa ya kwanta ai ba za ka tashi ka je irin wannan wanda ya je Saudiya zai gani da rana ake bacci da daddare kowa idan sa kowa ya tashi kai ka iya lokacin ma da cin kasuwa da ko me za ka yi a lokacin komai a lokacin da su wane mutum da wannan shi ne na to za mu tashi babun idan ka taba zilli fa sallama babu da zai magana akan idan an da kitabi kirista ya rubuto ma wasiƙa ko mai da sai ma sallama ya za a yi sati ne zuwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya zai mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiya gida na ta Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya iyayen mu Allah ka yi dukansu da gafara idan ta mu taru Allah ya sa mu cika da kyau da imani kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya waɗanda suka yi jarabawa da masu neman aiki Allah ka taimake su dan kasuwan mu Allah ka tallafa mu muna roƙon Allah da sunayen da jawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka kowa gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين